أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا أنكم ترحمون فلما جاوزا قال لفتيه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا كمم من شكتين كسر حضروا لشيد النبي موسى كمم فاروسا فلما جاوزا yayin da suka wato shige suka tsallake zalikal makan wato wancanan ka buge da sayar da tafiya ila waktul gadati zuwa cikin abincin rana min sani yamin daga wato yini na biyu kala musa sai annan musa ya faɗa da fatahu ga yaransa shine yushau yace atina gada ana kawo mana abincin mu kuwa ma yukalu awwal nahari shi gada u shine abin da ake ci farkon yini kamar abincin rana kenan lakan laqina min sabar na haza da sabar wallahi hakika mun haɗu da wahala cikin wasu wannan tafiya ta mu ai sabon wahala in sulhu samu wasu ko ba ta samu ita wahala ba da mujawazati bayan wasu sun tsallake wannan ka waje ne قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الأول قال أرأيت سيتي أرأيت شن كاغني أيتا نبهك فلك كاوات كفلك إذ أوينا إلى الصخرة sai yusuf bin nun ya gaya wato shi annabi musa ya ce to ka faɗa ka wato yayin da wato muka taro zuwa ga wannan fa wannan dutsen fa da zalikal makan a wannan gurin da muka zo muka zauna to fa inni na sikal hu da sikal huta to ni fa na manta wannan wato kifin a nan wajen وما أنسانيه وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره ما هو اللي يمسد جميع النكيفون كلي واتو الشيطان shi ya mantar da ni an azkurahu daga wato tuna ji badal istimali واتخذ سبيله في البحر عجبا wattakhara sabilahu shi kuma wato ya riki wato tafarkin sa shi wannan wato kifin ya riki sabilahu tafarkin sa bil bahr a cikin kogi ajaban wato mai ban mamaki eh ai ya ta'ajjabu minhu Musa wa fata Musa da yaran suna mamakin irin da kifin nan ya fita ya je shiga ruwa lima ta kaddama bayanin saboda abin da bayanin sa ya gabata قال ذلك ما كنا نبغ kala musa to da yusuf ya gaya masa ya gaya masa gashi babu wannan kifi ya manta wannan sanho a can sai wato nan musa ya gaya yaron sa yake cewa zalika ai faqad wal huda wato rasawan wannan kifi to zama kunna nan shi ne abin da dama muke nema fa innahu alamatu shi alama ce da ragaye mu ala wujudi man nadlubu abu ta samu wanda muke neman sa dama an ce idan muka tona wannan kifi a cikin sanho to duk inda muka rasa wannan kifin to daga sanda daga inda muka rasa wannan kifin to a nan wanda muke nema a nan yake فارتدا على آثارهما أثرا farkon da sai ai raja'a suka dawo ala asari ma bisa gurabun su ai ya kusa ne ha kasasar suna bibiyar su wato bibiya ai farka ta ya sakarata sai suka zo wato wajen wannan fa'in da suka wato suka tayi suka manta wannan kifi فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا mawajada da suka zo wajen wannan ba wannan dutsen fara sai suka samu bawa daga cikin bayan mu shine hijiru atainahu rahmatan mun ba shi wato rahama min indila daga wajen mu nubuwatan annabta kenan fi kaulan a wannan ce ko ulayatan ko kuma a wurin taka aka ba shi akhar cikin wannan can wa alaihi aktharul ulama ul aktharul ulama'i mafi yawan malamai suna kan cewa wato walitaka aka ba shi wato ba annabta ba eh wani suna ce an nafta amma mafi yawan malamai to sun tafi cewa hajjar wali ne bawa ne daga cikin bayan Allah wa allamna وعلمناه من لدنا علما mun sanar da shi wato ilmin wato ilmi min ladunna an yi kibilla daga wajen mu to kaga wato wace wali bawan Allah ga abin da yayi wato idan aka dauko isa halluru aka ga irin yadda suke da annabi Musa kuma aka ce wannan bawa wali ne to ya isa a san me matsayin wato wali kuma waliyin ma wanda yi wannan abin da ya yi ba waliyin al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bane tunda al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato sun fi kowace al'umma haka nan ma wato malaman su sun fi kowace kowace malaman kowace al'umma haka nan ma waliyan su sun fi waliyan kowace al'umma eh domin manzala ya ce ulama ummati ka anbiya bani isra'ila malaman al'umma ta kama annabawan bani isra'ila ne to sai ka duba ka ga irin yadda aka yi muƙabalar ita ce yanzu mu ta faɗa a cikin abin da ya gudana tsakaninsu da shi da annabi musa abubuwa masu ban mamaki ya gudana tsakaninsu da yawa abubuwa wanda kamar yadda za mu zo nan gaba mu faɗa abubuwan da shi ya gaya annabi musa da abin da annabi musa ya gaya masa shi ne ce ilman din nan mafulun sanin mafuli ne na biyu shi ilman ai ma'aluman abin sani min al-mughayyabati daga cikin abubuwan da aka fakar da su inda ba a san su ba gaibu ne to ubangiji ya ce to shi mun sanar da shi sarawar buhari buhari ya rawato hadisi hadisin wanda musa cewa musa kama hadiban wata rana ya tashi a cikin wato jama'arsa hadiban yana mai hudu ba fi bani isra'ila a cikin bani isra'ila fasu ila sai aka tambaye shi ayyun nasi a alamu wani mutum ne wato a cikin mutane wane ne ya fi kowa ilimi faƙala faƙala sai annan musa yake ana na fi kowa ilimi to fa aka ballahu alaihi sai Allah ya rarauka wato ga annabi Musa islam ya rudda ilma ilaihi don bai mai ilimi zuwa gare shi ba fa wahallahu ilaihi sai Allah ya wahayi zuwa gare shi yake ce masa inna li abdan wato ina da wani bawa bi majma'al bi majma'il bahrain a matattarar kogi guda biyu huwa a alamu minka ya fi ka ilimi eh tunda zai ka ce ka fi kowa ilimi to ka je ka haɗe shi ya fi ka ilimi eh ƙalin musa sai nan musa ce ya rabbi ya ubangiji fa kaifa li bihi ya zan haɗu da shi ƙala sai ubangiji ya ce masa ta ahudu ma aka hutar ka ɗauki shi tare da kai ta tsalhu ka sanya cikin misalin a cikin sango eh fa haiku ma fa ƙasar huta dukkan da ka rasa wannan kifi to fa huwa samma to shi wannan bawa wato anan zaka same shi da ba shi wannan kifi wato ya sanya shi a cikin sanho aka ce wannan kifin duk lokacin abinci wato shi kifin suke ci to kuma su ci kifin lokacin da suka kuma samun lokacin abinci suna jinya za su kuma ci sai su zo su kuma ci da yadda yake haka kuma za su same shi eh abin da suka ci ba za su ga wato in suka za su ci ba za su ga komai ba za su ga wani abin da suka dauka a ciki ba to sai ubangiji ya sa masa ya sa musu cewa wato wannan kifin idan an rasa wannan kifin shine alama ta wato inda za su samu wannan wato bawa nasa eh duk inda suka rasa shi to shi kenan to shi ne sai sai ce fa a fara hutan annabi Musa sai ya riki wato hutan kifi faja Allah ya sanya shi cikin miskalin a cikin kango sun man talaka sai ya tafi wata wani talaka ma hufata mu yaron su sai ya tafi tare da shi Yusuf bin Nun yaron nasu shine Yusuf dan Nun hatta aka yi sakarata suna cikin tafiya neman wannan bawan Allah har suka zo wajen wannan dutsen fa wadda a rubusan ma suka ajiye kawunan su ma'ana suka kwanta kenan fana ma suka yi bacci wadda rabar hutu filmin tali sai wannan kifi ya raurawa filmin tali a cikin wannan sanho ya buga nan ya buga nan fahara da sai ya fita minhu daga sanho fasa kada filma sai ya fada cikin ruwa fata fasa sabila sai ya rike hanyar su filmar a cikin wato ruwan taraba wato kamar wato rami wa amsaka Allahu an al-hutu jariyatul mai Allah ya kanu gudun ruwan an al-hutu ga kifin eh fasara alaihi misra daki sai zama musu kamar wato taga falan masai kaza yayin da wato annabi Musa da yaran nasu suka farka to nasiya sahibu sahibu shi wato shi wato nasiya sahibu shi abokin tafiyar Musa shine Yusuf sai ya manta an yi hubirahu ya ba shi labari bil hudu da abin da hura wannan kifi yake ciki fantalaka sai suka tafi baki ya tayo mini ba sauran yinunsu wala lati ma wato da kuma sauran daren ma'ana suka yi suna tafiya kuma suka kwana suna tafiya hatta idan kana min daga ta har yayin da suka kasance wato gari ya waye a washe gari ana musa sai annabi musa ya faɗa ni ba ta ga wato yaron nasu yushau yace atina gada ana kawo mana abincin ranar mu da muke ci eh ila qauli ya zuwa wato karshen wato magana eh wata hada sabilahu wato har zuwa inda Allah yake cewa wata hada sabilahu shi kifin ya rike sabilahu ta farkin sa wato filbahan a cikin kogi a jaban mai ban mamaki kala sai ya ce wa kana lilhuti saraban rani ya tabbata lilhuti ga kifi wanda musa wani fasahu a jaban abun mamaki kuma ya tabbata ga musa da shi da yaransa eh da yawa ya tashi ya fita shi kenan sai ya tafi inda ya tafi allah ya kame wato ga ramin da kifin ya shiga na cikin ruwa da ya shiga ruwan to allah kuma sai bai haɗe wato bai haɗe wato ruwan ba yadda ya shiga gashi na rami zururu kamar taga wato ga inda ya shiga to domin anan Musa ya dawo wajen da shi da yaron nasa suka ga babu kifi a sango to suka duba sai suka ga inda kifi ya ya shiga to kuma dama shi ne alamar cewa inda suka rasa kifin to a nan za su sami shi wannan bawa na Allah shine hazuru هذا العبد wannan bawa هو الحجر shine huzuru أعطاه الله رحمة Allah ya ba shi wato rahama shine wannabta ko kuma wilaya هو الذي لا يل- لا يل- لا يمكنه الأشياء to shine wannan ilimin da shehu ne ba sa lakantar da shi Allah ne yake lakantar da shi ولا يأخذ من الكتب ba kuma a ɗaukar sa cikin littattafai إنما هو من عند الله kadai dai wannan ilimin da gurin Allah tabaraka wa ta'ala yake محله mahallinsa قلب قلب العبد abdul qalbul abd shine zuciyar bawa anan wato ilimin yake نعم الله تبارك وتعالى Allah tabaraka wa ta'ala ذكر سبعة من عباده ya ambaci bakwai daga cikin bayansa كلهم علمه علما مباشرة kowanne daga bakwan nan ya sanar da shi ilimi mubasharatan wato shi da shi نعم وكلهم kowanne kuma daga cikin su baki ɗayan su وجد بعلمه مطلبا ya samu abin nema da wannan ilimin da Allah ya bashi علم آدم الأسماء ubangiji ya sanar da annabi Adam sunaye ووجد to الخلافة wannan ilimin ya sa ya samu khilafa ووجود الملائكة da sujjadar mala'iku ya samu khilafa ni ja'ilun fil ard khalifatan to kaga ya samu khilafa kuma da aka halice shi aka ce mala'iku su yi masa sujjada ta gaisuwa don girmamawa نعم وعلم الخضر العلم الذي haka nan ya sanar da hannun ilmi na dunni ووجد تلميذا ya samu almajiri misal musa wato misalin musa da yushau eh musa annabi ne manzo ne kuma yana daga cikin ulul azmi na rusul eh shi ma yushau an ce annan- annabi ne kuma manzo ne نعم وعلم داود صنعة لبوس kuma Allah ya ya ilmantar da annabi Dawud wato ya koya masa aikata silke وعلم سليمان منطق الطير kuma ya ilmar da annabi Sulaiman wato sanin furcin tsuntsu ووجد داود الملك sai annabi Dawud ya samu mulki ووجد سليمان خدمة الإنس والجن shi kuma annabi Sulaiman ya samu hidiman mutum da aljan duk sun zama suna bin sa
وعلم يوسف تاويل الأحلام wato kuma ya ya ilmantar da annabi Yusuf fassarar mafarki ووجد ملك مصر to sai kuma ya samu mulkin Misra وعلم عيسى الكتاب والتوراة wato ya koyar da annabi Musa kuma ya ilmantar da shi alkitaba littafi wa taurata da taura wal injila da injila ووجد إحياء الموت sai ya samu rayar da matattu وعلم محمدا صلى الله sallallahu عليه alaihi وسلم wasallam ya koyar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shari'a علمك ما لم تكن Allah ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah baka malam ta kunta alam wa kana fadlullahi alayka aziman تعلم. ووجد شفاعة sai ya samu shafa'a ya samu ash-shafa'atul kubra
الله تبارك وتعالى Allah tabaraka wa ta'ala يقص علينا yana kisantawa ana yana gare mu أنه علم هذا العبد cewa shi ya sanar da wannan bawa من عنده daga wajensa ilmin ilimi ko ilmul baɗini shine ilimi na baɗini وموسى هو خليفة الله kuma annabi Musa shi kuma ga shi ne halifa Allah shi zamani a zamaninsa wa hamilu risalati kuma shine yake dauke da annabta da manzanci هو على الأنبياء عبادة اثنين shine mafi ɗaukaka annabawa ba'da isnaini bayan mutum biyu نعم وثالثهم shine na ukunzu نعم على الأنبياء مقاما mafi ɗaukakar anbiya annabawa makani wanda ya fi kowanne a annabawa makani محمد annabi muhammad shugaban mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ثم إبراهيم sannan sayyidina ibrahim alaihi salam ثم موسى sannan annabi musa لما أوت كليما Allah ya zance da shi zance مع ذلك tare da haka فالحجر to hijiru جعله جعله من العلم ya sani min ilmi daga ilimi ma laifin inda Musa abinda Isa abinda Musa ba yi da shi ne wannan ilimi idan sai ya ba an ta ala ilmi Allah maka hullahu kai kana musu ilmi Allah ne ya sanar da kai shi wa ana lam ani ko ban san wannan ba ni kuma ina kan ilimin da Allah ya sanar da ni kai ko baka san shi ba eh shi yana da ilimin baɗi shi kuma yana da ilimin zahiri na shari'a eh shi ko mazalla da an hada masa eh ilimin zahirin da na baɗin duk mazalla duk shi ne ya san komai
قال له موسى ألا أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا sai annabi Musa ya ce da Habiru shin ba na ji ka ba a bisa ka sanar da ni daga abin da aka sanar da kai rushinan shiriya ai sawaban ka tari ai arshudu bihi zan shiri da shi wa fi qira'atin da ramin ra'i wasu kone shi ne rushidan kenan eh rushidan kenan salahu zalika ya am ya tambaye shi zalika wannan da anna ziyadatu fil ilmi domin kari a cikin ilimin matlubatin aban nema ce koyaushe ilimin ƙara neman sa ake koyaushe duk ilimin ka to kana neman ƙarin wani ilimin kamar da Allah yake cewa fa kullu bi ilmin alim
قال إنك لن تستطيع معي sabra قال sai alhaji wato sayyidina habir sai ya ce da annabi Musa ba za ka ba za ka samu ikon hakuri tare da ni ba eh idan muka tafi da kai wato ba za ka iya hakuri ni da abin da zan yi ba وكيف تصبر على ما لم تحق به خبرا sai ya ga wato annabi Musa ya yi mamaki cewa ya gaya masa cewa ba zai hakuri a ilimin da zai abin da zai gani a wajensa ba to shi kenan da ya ga mamakin da annabi Musa ya ce to wa kaifa tasbiru ya za ka yi hakuri alama lam tuhid bihi kubra abin da baka cewa ilimi da shi ba abin da baka san shi ba fil hadisi ya zo hadisi as-sabiq wanda ya riga ya maka karanta a kima hadisi ayati bayan wannan wato bayan wannan aya yace ya Musa ya kai Musa inni ala ilmi ni ina bisa ilimi wato an min Allah daga Allah allama ni da Allah ya sanar da wannan ilimin Allah ya sanar da ni wannan ilimin la ta'lamu kai ba san wannan ilimin ba wa anta ala ilmi kai kuma kana bisa wani ilimi min Allah daga Allah Allah maka hullahu Allah ya sanar da kai wannan ilimin ni kuma la a'lamu ban san shi ba to shi kenan kowa sai ya tafi ya rike nasa qulhu habran mazlum bi ma'ana lam tuhid ai lam tukhbar haqiqatu ba baka labarin haqiqarsa ba قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا kamara to da yake da shi to ya za ka yi haƙuri a kan abin da baka baka san shi ba sai yake zanni za ka same ni in Allah ya so za ka same ni sabiran mai haƙuri wala a asi eh wato wa gairu asi ni ba mai sabawa ne ba na gare ka ba zan saba maka amran umarni ba ta'murni za ku umarce ni bihi da shi wa qayyada ya daure magana sa bil mashi'ati da mashi'a Allah eh li'annahu saboda cewa shi lam yakun ala shiqatin anan Musa din bai zama yana fita wato amincewa wani nafsi daga kansa shi marta zama shi abin da wato ya lizunta wa kansa da shi cewa ba zai wato ba zai taba ba eh saboda haka sai ya daure wato wato sai ya daure wato magana tasa da mashi'a Allah in sha Allah ba zan saba maka ba wa hadhihi adatul anbiya wannan ita ce al'ada annabawa wal awliya'i eh da waliyai an Allah ya su ila amfusi ba sa amincewa wa kawunan su tarfata aini ko da kintawa gani eh ba ba sa amincewa kan haka annabawa suke wato haka ba waliye bayan Allah suke kowanne bai amincewa kansa ba duk tare da wato suna da kusanci da Allah fiye da kowa amma wato ba ba amna a ciki قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أهدف لك منه ذكرا hijira ana sai wato hannun yace da annabi Musa ce in ka zai ji ni to fala tasalni kakka tambaye ni wa fi qira'atin bi fathi lani eh wa tasjidin nuni fala tasalni kakka tambaye ni an shayin kakka tambaye ni komai tunkirhu da kake inkarin sa ne daga yin ji ilminka cikin ilminka wasbir kai hakuri hatta uhudisa laka min zikra har in farar da wato labarin sa gare ka ai azkuruhu kai hakuri har in ambaci abin ambaci wato ambaci abin na gare ka bi illati da illati ma ya dalilin da yasa aka yi fa kabila Musa shardahu sai annabi Musa ya karbi wannan shardi nasa ri'ayatan li adab al muta'allim wa al ma al alim saboda kiyaye ladabin mai neman ilimi a gun malamin ka eh idan malami yace ga yadda zaka yi in dai ilimin kake nema daga shi to sai ka bi abin da malam yace eh saboda haka sai ya bi shi فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها to fandalaka fandalaka to an yi sharadi an karbi sharadi annabi Musa annabi shi hallur ya sa sharadi annabi Musa kuma ya ya ya yi sharadi kuma ya yi wato ya kayyade sharadin sa da cewa ya yarda da abin da aka faɗa zai biyayya kuma ya kayyade wannan biyayya ta san Allah ya so to shikenan yanzu za a fita za a tafi kuma a fara a fara kuma ya za a yi tsakanin su shine Allah yake fandalaka sai suka sa suka tafi yamshiya suna tafiya ala sahilil bahar a gefen kogi hatta idza rakiba fi safina har yayin da suka hau cikin wani jirgin ruwa allati marrat bihi ma wasu jirgin ruwan masu ta shuɗe da su sai suka tsaya sai suka hau wannan jirgin ruwa to da suka hau jirgin ruwan haraka ha hallo haraka har sai ruwa sai yanzu da yake ta wannan jirgin ruwa bi an nikata la alauha shine ya kira allo daga cikin wato allan da aka aka kabe wato jirgin ruwan aula haini ko kuma ma alluna ma biyu ce ma'ana shirka katako biyu min ha daga jirgin ruwa kuma min jihatul bari ya ce daga wato bangaren kogi ma'ana inda da ka kire to ruwa ne fa zai shigo to nan ya shawo ya cire bifatin da dundurus ya zamu dundurus ya cire ya balle eh lamma balaga tilluji kuma bai cire ba sai da jirgin ya je tsakiyar ruwa tsakiyar kogi to ai kawo kuma wanda ya ya ganyo rigima ana za mu aje ma can karshe ba yaya aka kare balle sai da aka je tsakiyar teku sannan ka zo ka balle kuma ka ce ai shiru ai shiru za zai wahala qala akhraqta hadi tughriqa ahlaha sai annabi Musa ya ce da Harun ya ce a haramta ha yanzu ka kece wannan jirgin ruwa zai burka ahala dan ka je ka nutsar da mutanen da suke ciki eh da sai ya ce haka ne ya ce a haramta ha liya garika ahluha kenan liya garika ahluha shi ne sakaniya ko liya garika ahaluha don wato mutanen cikin su rike ko kuma ka bar shi a haka liku garika dan ka nutsar da ya zama ruba'i kenan inda ya su garika ne ya garika kuma daga garika ne wato sulasi ne ki fi'ili ruba'i rufu'ar wato fi'ili muzari ko to na kajita kai haka ne wato da sai animra kai haka dan ka nutsar da mutanen ciki ko kuma dan mutanen ciki su nutse to la kan jisu sai an hakika ka zo da abu imran ai aziman mai girma kuma munkaran abin ki to ruwan an rawato annal ma cewa ruwan lam yadkhul ha bai shiga jirgin ba duk da ya balle Allah kuma sai Allah ya tare ruwan Allah bai bar ruwan kuma ya shiga cikin jirgin ba قال ألم قل إنك لن تستطيع معي صبرا sai hallun ya ce da nan musa ta alam aqul shin ban faɗa ba na ce in naka lan tasati a mai sabran kai ba za ka iya yin hakuri tare da ni ba ai na gaya maka قال لا تؤاخذني بما نسيت sai annabi Musa ya ce bi la tuwafiqni kakkarken da abin da na manta ai ga falsu to na manta na rabta na an taslimu ga barin ni kauya naka gare ka wa tarkil inkari da barin inkari alaika gare ka wala turhiqni ولا ترهقني من أمري ukra أسرا kakka kallafa min abu mai wahala min amri daga wasu lawari na ai mashakkatan wahala fi su mace a cikin wato abuta ta iya ka gare ka ai amini kai mu'amala da ni fiha a cikin abutan nan ta bil abu da rangwame wal yusr da sauki ma'ana kai min dai abuwa ka rike ni dai da hakuri abinda duk ne maka sai ka juye kai hakuri فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتلا fandalaka sai suka tafi ba da furuji ma bayan sun fita mina safinar daga jirgin ruwa suka fita yamshi yani wato suna tafiya kuma hatta idza laqiya gulaman har yayin da suna cikin tafiya suka haɗu da wani yaro ai lam yablugul hinsa yaron bai kai wato mafarki bai kai balaga bai balaga ba yaron kuma suka same shi abu yana wasa ma asibiyan tare da ƙananan yara abokansa kuma yaron a hasanuhum wajhan duk ya fi abokan nasa kyan fuska shi ke da faka salhul hadir sai hannu da ya kama yaron ya kashe shi da an zaba hagu shi ne ya yanka shi ne lissikin da wuka mutsa ja yana mai kwantar da shi ya kwantar da shi ya yanka shi a wata tala'ar asabu ko kuma a'a murɗe kansa ya cire biye bige da hannunsa au da raba ra'asahu bil jira'a ko kuma kama yaron ya ya dauki kansa ya doka da garu har yaron ya mutu aqwalu zan tuka ne da yawa sai na ma- na malamai wa ta huna bil fa'i ya zo da fa'a nan sai zalik ya gulaman faqa salahu ya zo da fa'a al'adu fi sa'ad wa li'anna al-qatla don cewa kisan a kiban luqi bayan haduwa ne suna haduwa ya kashe shi wa jawabu idza jawabu idza qala qala قال أقبلت نفسا زكية بغير illa ذنب sai annabi Musa ya ce da shi "Ah, ka kashe yanzu rai zaki ya tsarkakakkiya ya ɗahira sun tsarkakakkiya wacce lam ta bulug hadda takalifi bata kai ma haddin takalifi ba bata balaga ba balle har ta laifi ko ma a ce a kama ta da laifin fi qira'atan wato zaki ya san kenan bi tasjid ya ila alifin kenan ka kashe rai tsarkakakkiya wacce bata balaga ba bigerin namtin ba tare da ta kashe wata rai ba haka kawai ka gyara mutane ka kama ka kashe shi ko ka yanka shi an taɓa yin haka to لقد جئت شيئا نكرا hakika ka zo da wasu abu wanda yake abin ki abu ne wannan munkaran abin ki wannan ba wanda zai ga wannan ya yarda da shi to قال ألم أقل لك إنك لم تستطيع معي صبرا sai Allah ya ce da nan Musa shin ban gaya maka bane in naga cewa kai lan ta sadi a mai sama ba za ka iya yin hakuri da ni ba zada laka ya ƙara laka anan qala alam aqul laka innaka kaga ya ƙara innaka to zada zada laka kai qala alam aqul laka ya ƙara laka wancan baya cewa ya ƙara alam aqul innaka eh nan sai ya ƙara alam aqul laka innaka ya ƙara laka alama kawai da hubusa abin da ya gabace shi li adamin uzur saboda rashin uzuri huna a nan na farko ai ya yi uzuri an karɓi uzurin to ai da aka karɓi uzurin ko ba sai ya haƙura ba ɗaya kuma ya ga cewa lalle bai kuma saɓawa ba to shi kenan to saboda ya yi uzuri an masa afuwa ko kuma sai gashi ya kuma komawa to shi ne sai aka ƙara masa laka dan a tabbatar masa fa yayi laifi wala haza ƙala in sa'altuka قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا to saboda haka wani haza saboda wannan ƙala sai annabi Musa ya ce da hannun in sa'altuka an shay'in in na kuma tambaye ka akan wani abu ba da ha ai ba da hazihi marrat bayan wannan marar to fala su sahilini kakka abuce ni ai ma'ana la ta turkuni kakka banni attabi'uka in bi ka kad walanta min ladunni uzran ka kai matuƙar uzuri gare ni bi tajidi wa tajidi hanzari ya yanke idan na kuma saba maka to magana ta zo ƙarshe ka ga ne maka su uku kenan فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية مستطعما أهلها فأبوا يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض ba yace to idan na kuma yi maka laifi in na kuma tambaye ka bayan wannan abin da ne maka har su biyun nan idan na kuma yi maka to kakka abuce ni shikenan kakka ban in ji ka izini ya kare tare da ni magana ba to rabuwa da kai shikenan ba wani uzuri ba za a zarge ka ba ma dan ka rabu da ni to shikenan sai yace to shikenan mu ci gaba to fan dalaka sai suka tafi a ta za a ta ahla qaryatin har dai yayin da suka zo mutanen wata alƙarya hiya an ɗakiya kasar sunanta an ɗakiya garin ki sada ma ahlaha to sun zo suna cin yunwa sai suka nemi mutanen garin su ba su abinci ai talaba min humus da'ama sai suka nemi abinci daga mutanen garin duk ya fasin da garar baki fa abu an zai fuhuma su kuma mutanen garin sai suka ki musu garar baki to shikenan suka hana su abinci wato sun roƙe su kuma suka yi musu ruwa ga yunwa kuma suna tare da ita nan musa ya riga wato ya kai nishi shi kenan kuma wanda za su haji dara to bayan ga su nan mutane sun isa ba su abinci kuma ga yunwa da suke ciki to duk da haka sai suka ga wani garu a cikin garin irtifa'u ɗayan garin ya ata zira'in kamun ɗari ne tsawon garin yuridu an yanqadda shi garin yana neman ya sulmiyo ya faɗi ai ya zoma an ya kuda ya kusata ya faɗi limailanihi saboda karkatarsa kai da kaga garin da wato ya karkata yana neman ya faɗi zaka gane to wannan garu ya riga ya karkato ya yi karkata sosai faɗuwa zai yi to da hallur ya ga garu ya ya karye zai faɗi to fa a tsamu hulhidur sai hallur ya mai da garin ya tsaye da shi ya tashe shi sai tsaye da shi biyar da hannunsa bai bar shi ya faɗi bai gyara shi ya mai da shi inda zai tsaya da wato foundation dinsa to kala da musa قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا to shi kenan da ya gama gyaran garu an fa hana su abinci a garin an yi musu gyaran ga an yi musu gyaran baki an ki ba su masauki kuma ga yunwa suna biye wannan aiki sai kala da musa sai nan musa ya ce ji lau shi da ka so lattahatta alaihi ajran da ka riƙi lada ai ju'ulan wato lada a gurin waɗannan mutane har su zai zai hula ba su ba mu ba mana garar baki ba ma hajji na tare da bukatuwa mu illa tsaya mu zuwa ga abinci kuma ka zo kai musu aiki ai wannan ga kamata a faɗi ladan aikin su biya sai mu ci abinci da shi قال هذا فراق بيني وبينك sai wato hannu da yake da shi ha za ta raƙu bai ne bai naka wannan shi ne rabuwa tsakanin na tsakaninka ai lokacin rabuwa ni da kai yayi shi ne za fa su bayyana ila gairi musu ajiyar sa wanda ha ta takrir hu bil adhi bil wawi eh wannan magana ta ƙare yanzu tunda an yi haka to lokacin rabuwa ni da kai ya zo ba zai yi mu kuma tafiya tare ba سأنبئك بتاويل ما لم تستطع عليه sabra sai hannu da yake da annabi Musa ya ce to tun da yanzu zamu rabu to yanzu zan baka labari kabla firaki laka tun gaban rabuwata da kai zan baka labari da tawili da fassarar malam tasaɗe alaihi sabar abinda baka samu ikon haƙuri akan abubuwan da ne ba to yanzu zan fasa baki in gaya maka ya abin yake أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها sai ce to ta farko ne amma safina ce domin ita safina ita aka fara haduwa da ita sai ya ɗauko ta yake zai fasa baki kuma ya masa bayani ya ce to amma wannan jirgin ruwa wacce na cire wannan alluka guda biyu tsakanin fil masakin ta zama wasu wayan su miskinai ce su su goma ya amaluna suna aiki fil bahr a cikin wannan kogi bil mu'ajaratin laha wato suna yin wato haya da ita suna tsinzuwa suna yin haya da ita ɗalaban da kasibi dan neman tsururi ma'ana suna neman abinci da ita to fa arabtu an yi ba sai na nufi na ɓata wannan jirgi yadda kowa ma ya ganshi ba zai sha'awarsa ba wa kana wara
كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا to wa kana wara ahum maliku zan wara'ahum akwai wasu wani sarki wara'ahum wasu a bayan su izara da idan sun koma idan suka gama kai mutanen za su koma su za su haɗu da wani sarki a zalimi eh idan kuma ma'anar wara a nan amama ne in amamahum ne to akwai masu sarki a gaban su eh za su samu akwai wani sarki wanda yake a zalimi a gaban su ai kafirun akwai wani sarki kafiri a gaban su ya kudu kullu safinati yana karɓe dukkan wani jirgin ruwa salihatin wato wanda suke lafiyayya ba ta da wani aibu yana kwace ta gasban kwace saboda haka sai na ɓata ta na cire allura biyu don kan wani ma ya sha'awar ta balle ya ce zai kwace ta to ka gani a nan ka ga illar cire allukan ta bayyana ga dalilin da ya sa ya cire ko ga ai gyara yayi da ai asarar ta baki daya ai wanda a cire allura kwaya biyu saboda wannan sarki azzalimi da ya ganta ya ga lafiyayyen jirgi ne to zai ɗauke ta zai kwace daga hannunsu shi kenan kuma sun asarar ta baki daya to shi yasa sai ya cire alluka guda biyu shikenan da ya ganta kuma shikenan ya kyale suka huce wa ammal gulamu fa kana abawahu mu'minaini fa khashina am yurhiqahuma tughyanan wa kufra yace to an yawa magana jirgin ruwa an faɗi illar da aka yi wa jirgin ruwa an faɗi dalilin da yasa aka yi sai kuma aka zo magana yaro eh yace fa ammal gulamu wa ammal gulamu amma shi wannan yaro fa kana abawahu mu'minaini iyayensa sun kasance mu'minai su bi da uwarsa da umarsa sun mu'minai ne ke fasa shi na sai muka ji tsoron an yi sai ahuma ya halar da su tsuguyana dangane da shi shigi da tsallake iyaka a kufuran da kafirci fa inna hu da cewa shi ne lamarin da shi an yanka wasu hadisin musulmi kamar yadda zuwa cikin hadisin musulmi to bi a kafiran shi yaron an an so shi tunda aka yaje shi akan kafiri zai zama wato walau aja da ya rayu la arhaqa huma da ya wahalar da iyayensa wato da ya wahalar da iyayensa zalika wa limahabbatihi malahu saboda sansu lahu gare shi kuma sai an kuma ana tsaron kuma ya tabi anihi za su bi shi zalika a cikin wannan kafirci kaga an yi asara kenan eh gashi zai suna matuƙar sansa kuma a tsabance dama an tsabanto shi kafiri zai tashi saboda haka saboda soyayyar nan ta yi su ma su bi shi wato a bisa kafirci fa aradna an yubaddilahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan wa aqraba ruhuma fa'alun na sai muka yi nufi wato an yi bajjila huma bi tasjiji wata habiba an yi bajjila huma kenan muka yi wato muka yi nufi wato muke san ubangiji ya musanya musu khairan mafi alheri minhu daga wannan yaron zakatan ai salahan nagarta wato muke muka muka tafi da yaron kuma muka roki Allah ya ba su wato wani wanda ya fi wannan yaron nagarta wanda zai zamo ya fi shi nagarta ya tashi a cikin wato addini kuma iyayensu su ji daɗinsa wato wasu da kuma tsoron Allah kuma in Allah ya ba su mafi kusanci ruhuman wato min wa mafi kusanci min da gare shi ruhuman dangane wato da wato tausayi ay bi sukuni al-ha'i wa dan ruhuman ko ruhuma ay rahmatan wato rahama eh wa hirjuru ita ce biyayya da walidayhi da mahaifansa to fa abdalahu wa ta'ala jariyata sai Allah ya musanya musu ya mace da wannan yaron eh da aka ya kashe shi to sai kuma Allah ya ba iyayensa ya mace eh fata zo wajen nabiyya da ta gaba ta aure annabi eh fa waladat nabiyyan kuma ta haifa annabi fa hadallahu ta'ala bihi ummata kuma Allah ya shiryar da al'umma da wannan annabi to ka gani ga illar da ta sa yi wa amma al-jidaru fa kana lahu gulamain yatimain fil madinati wa kana ta'tahu kanzul lahumā wa kana abūhumā fājiḥā ita to an gaba da maganar jirgin ruwa an gama da maganar wato ko yaro kowanne ga dalilin da ita aka yi ko mai aka yi ga dalilin da ita aka yi shi to sai kuma aka zo maganar shi wato aljidar aka zo maganar wato wato wato wannan wato abin da aka wannan garu da aka zo aka garu da yazo ya samu kuma ya masa ya ya ya karkace zai faɗi to ya masa aiki ya tashe shi ya tsayar da shi to shi kuma ga dalilin da ita ya je faɗa yace amma wannan garu da na tayar na miƙar da shi ya tsaya to fa kana li gulamai ya zama na yara ne guda biyu shi mai ni marayu fil madinati a cikin wannan garin wa kana ta ta hukan lahu kan lahu ma to a karkashin wannan garin akwai taska ai malin dukiya madhurun abun binnewa min zahabin daga dinariyar fiddatin da azurfa to wannan kuma na yaran ne wa kana abuhu ma salihan ubansu ya zama mutum ne nagari to shi kenan shi ubansu mutum ne nagari shi ne ya rasu to a da ya rasu wannan dukiyar da ya ban musu saboda suna yara to tana karkashin wannan garin fa hufi za su aka kiyaye su bisa lahiyi da nagartarsa fi anfusihima a cikin kawunan su wa malihi wa malihi ma da dukiyarsu فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك sai ubangijin ka ya nufi an yabluga a shiddahuma su kai karfin su wannan an ɓoye domin suna yara aka zo aka fito da shi wato zai zama kamar wato za a yi ko wato a togar da dukiyar ko kuma ma ya zama an rasa ta to amma in suka kai hankalin su suka girma to in suka girma ta ga sun san ciwon dukiyar kuma sun san yadda za su sarrafa ta kuma ubansu mutum ne nagari to ubangiji sai ya ɓoye musu wannan dukiya a nan ya ce to ubangiji ya nufi sai sun kai wato sun kai wato sun kai karfin su ai in za su rushe ma sun kai wato ɗaya ba cewa wato sun isa wato shari'ar su in suka kai wannan matsayin wa yastahriza kuma fitar da kanzu ma tattar su wato wannan dukiyar tasu eh ubangiji ya basu ya koyi ta har sai sun kai wannan lokacin lokacin za su iya fitarwa kuma su su kiyaye dukiyar su rahmatan min rabbika rahmatan dan rahama min rabbika daga ubangijinka وما فعلته عن أمري wa ma fa'altuhu hannun ya ce ban aikata haka ba bi amri ban aikata wannan ai ma zikir abin da aka faɗa din nan ba min har istafi na tun daga wato ceto wannan jirgin ruwa wa katil gulam da kashe wannan yaro ko ya kamata jidar da tsaye da wannan garo yace duk ban aikata su ba an amri ga daga umarni na wato da zaki na ai ikhtiyari abin da zaki na bal bari da duk wannan abin na aikata ne da amri ilhami da umarni na ilhama min Allah daga Allah eh ilhama Allah ya yi mun to na fahimci wa'annan abubuwan kuma na aikata wannan ba wai don son zuciyata ne wannan aiki ba ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا sai Allah ya ce wannan shine fassara abinda baka samu ikon hakuri a kansa ba yuqalu ana cewa as-sa'a was-sada'a bi ma'ana adaka din ma'anar su daya fa fi hada wa ma qablahu wato jami'a bainal jam'un bainal lugatayn wato a cikin wannan da abin da yake gaban sa ko kuma jama'a ya kare mana lugafen tsakanin luga biyu sau na awa asin ibaratu ibara kuma ta to ta cancanta eh, ko fa aradna ko fa arada rabbuka duk dai ga ta ta cancanta ta cancanta عن أبي الدرداء an karɓo daga Abu Dardai عن النبي صلى الله عليه daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama وسلم تعالى kala manzo Allah yace قال الخوض ذهبا to وشفة shi wannan taska da aka koye wannan yaran ya zama wasu dinare ne da azurfa وله الترمذي turmuzi ne ya fitar da wannan hadisi وقيل wakila wani kaulan aka ce كان الخوض wannan taska ta zama ne صحفا to littattafai ne فيها takardu ne wanda ilimi ke ciki قال ابن عباس abdullahi dan abbas ya ce كان لوحا من ذهب ya zama allo ne na dinare مكتوبا فيه an rubuta a cikinsa عجبا لمن أيقن بالموت wato mamaki ga wanda ya su kankance da mutu a su kankance ma'ana zai mutu كيف يفرح yaya zai farin ciki duk wanda ya san zai mutu to ya zai farin ciki عجبا لمن أيقن بالقدر wato wato ya abun mamaki da duk wanda ya su kankance cewa ya yarda da kaddara كيف يغضب yaya zai fushi kaga in dai ka su kankance da mutuwa da ya ba magana wato ya ba magana da farin ciki dole kullum a cikin a tsorace kake a tsorace kake shi yasa wato wani zuba wato wato malamai suke ce ai ai mantuwa ma da Allah ya jefa al'umma rahama ce eh domin ba maganar mantuwa rayuwar ma ya za ta ce za ta yi ba to kuma kaddara in dai ka yarda da kaddarar ubangiji to ai duk abin da ya zo maka to ka san da Allah yake kamar yadda Maulana Shehul Islam sai Ibrahim ke faɗa idza kanat al aqdaru min malik al mulki fasiyani in ji ma yusiru wa ma yusi idan dai kaddara daga ubangiji take to a wuri na dai da abin da zai sa dariya da abin da zai sa kuka ni duk ɗaya ne a wuri na Shehul radiyallahu anhu eh عجبا لمن أيقن بالرزق yake mamaki wato ga wanda ya sakankance da arziki كيف يتعظ yaya kuma zai wahalar da kansa نعم عجبا eh wato an- eh, arziki Allah ne ke koro shi eh an sha bayani nan kun san suka ne shi da yara ya ji malamai suke faɗa yake cewa yadda wato arzikin mutum yake neman sa kamar yadda ajalin sa yake neman sa eh in dai abu Allah ya kaddara naka ne to sai ya same ka duk inda kake نعم عجبا لمن أيقن بالحساب wato ajaban mamaki da wanda ya san ganci cewa za a yi hisabi كيف يتخل ya kuma zai rabkana
عجبا لمن أيقن بزوال الدنيا wato mamaki da wanda yake wato abin mamaki da wanda wato ya sakankance duniya za ta za ta bushe za ta kare wata kallubi ha bi ahliha da kuma jujjuya wata da yan duniya da ahalinta kaifa yadma inna ilaiha yaya zai wato wato zan zuciyarsa za ta nutsuwa ga duniya la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah muhammadur rasulullah
janib al-akhir a wa- a ɗaya janibin a wani janibin na maktubun an rubuta ana allah ni ne Allah la ilaha illa ana la ilaha illa ana muhadi wahdi la sharika li la sharika li khalaqatul khayra wash sharra halaltu na halitta alkhairi da sharri tuba liman khalaqahu lil khayr wato farin ciki ya tabbata ga wanda na halitta shi saboda alkhairi wa ajraytuhu ala yadayhi wato na gudanar da alkhairin a wato a hannunsa wal wayl kullu al wayl wato wato wato azaba dukkan azaba wa man khalaqahu lil sharr da wannan da wannan na halitta shi saboda sharri wa ajraytuhu ala yadayhi kuma na gudanar da sharrin a bisa hannunsa na qala ibn abbas Abdullahi ibn Abbas yace kufiza an kiyaye su bi salahi ajibi ma wato da wato su waɗannan yaran wato saboda nagartan mahaifinsu na wakila kana bainahuma wa bainal abi salihi wato tsakaninsu an ce wai tsakaninsu da tsakanin baban nasu na- na gari na sab'ata aba'in wato akwai ubanni guda bakwai wa qala muhammad bin munkadiri to Muhammad bin Munkadir yace inna allah subhanahu wa ta'ala lalle Allah subhanahu wa ta'ala wa bi salahi al abdi wa nabiyyi waladahu eh, yana kiyaye ɗa da wato nagartan bawa wato in ba in ba ba na gari ne to sai zai kiyaye Allah yana kiyaye ɗansa da nagartan uban na wa walada waladihi da ɗan da ɗan ɗansa ma wa ashiratihi da danginsa wa ahlu duwayrati hawlahu da kuma ƴaƴan wato gidaje da suke gefensa ma la yazaluna fi hibdillahi ba za su gushe ba suna cikin wato kiwon Allah ma damu fihim muddin da yana cikin su ai mujawara ce in kai mujawara da na Allah sai alherinsa ya nashe ka kamar yadda in kai mujawara da ba na Allah ba to shi ma na san sharrinsa sai ya sha ina nashe ka eh shi yasa ake so magana ake faɗa na hadisin wato kowannen ku ya duba wanda zai abota da shi kowa ya duba wanda zai abota da shi idan wato ka duba wanda zaka yi abota da shi lalle ka ka samu nagari kuma kamar da yake faɗa magana cewa wanda ya san wanda ya wanda ya dai ya san da kaddara wai ma'ana ya za ka ya za ka yi fushi to yawwa wanda ya sakankance da arziki ya zai wahala eh ba cewa aka wai ka je ɗaki ka kwanta ba wannan ba wai yana nufin ka je ka kwanta ba dan an ce kai ne arziki ne ai an saka a cikin masu arziki kuma ka je ka kwanta a'a abin da ake nufi dole akwai fafutuka duk abin da za a yi akwai sababi Allah in ya saka a cikin masu arziki to akwai sababin wannan arzikin ba ɗaukowa zai ka je kana kwance ya kawo maka ɗaki ya ajiye maka ba eh kowa da irin hanyar da Allah wato ya ɗora masa cewa ta nan zai samu arzikin da ubangiji ya hukunta zai samu wani yana tsoro a zaune ma sai ya samu wani kuma sai ya je kasuwa sai ya samu wani sai ya bar garin zai samu amma ai duk arziki ne duk arziki ne shi yasa kowa wai ba wannan zai sa ka ce ka zauna wato kai kasala eh, an yi wannan karatu shi kenan mutum ya yi kasala cewa ai inda yana da arziki zai same ni a ba haka bane abu shi yasa wayan sai yan ma suka yi magana akan magana da muka faɗa ta salatu birrul walidain salatu birrul walidain wasu yan uwa suke magana cewa suna tsoron kar wato yara na zamani dan sun ji an ce ga sallar bin iyaye da azin ce in mutum ya yi ta ya biya haƙƙin yaran su je su ta saba wa iyayen to ai ba abin nufi kenan ba eh ba abin nufi kenan ba ai akwai abin da ma an kai Allah ba zai karba ba haƙƙin iyaye ba ƙaramin haƙƙi bane idan mun duba gurare da yawa a cikin alqur'ani Allah in yace ka ai masa shirku sai ce abu iyaye wa abdullahi wa la tushku bihi shi wa la tushku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana in ba abin yana da muhimmanci ba Allah ba zai haɗa su a haka ba ko mutum yana saba iyayensa Allah ma ba zai ba shi ikon ya aikin ba zai ba kuma ai akwai shafewar aiki laifi ya sa ayyukan alherin ka su tafi kai aikin alheri yana nan amma ka zo kai laifin da za a shafe shi ya zama ma baka da shi dan an ce in ka yi sallah sallah ka biya iyayenka sai ka zo kuma sai kai musu laifin da zai shafe wannan aikin to ina aikin yake babu aiki kuma duk aikin za ka yi ya karbu to ya zama na kayi shi a bisa yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya shi ka cika sharaɗansa kaga bin iyaye Allah ya shafi iyaye in dai ba wato umarni suka yi akan abin da shari'a ba ta yarda da shi ba eh, in dai suka yi maka umarni akan abin da shari'a ta yarda da shi to wajibi ka bi yayanka to saboda haka yin waɗannan aikace aikace da ake cewa a yi na alkhairai ai wato shimfiɗar su shine ka bi abin da Allah ya ce idan baka ba abin da Allah ya ce ba ba ma za a kalli wannan aikin da kai ba ba ba yi da wani amfani a wajenka Eh, magana dole sai ka bi iyayenka abinda ake nufi abubuwan da aka yi na kurakurai an san mutum muhalli ne na kuskure ba za a ce duk abin da kai daidai ne ba kuma kuskure yana zuwa ba tare da kasadi ba ba tare da nufi ba in an Allah ya sa tsakaninka da iyayensa an samu wani abu kayi bisa kuskure kayi musu abubuwa wanda yake kai ma baka san kayi ba bisa wato ba wai da gangan bane shi ke Allah zai yafe maka in kai irin wayannan amma ba ka zo ka sa iyayenka gaba ka ce kai ba za ka biyayya gare su ba ka rika wulakanta su ko ka rika wato abin da yake nufi hukukul walidain sai ga wani ba ka biyayya kana saba musu kuma sannan ka ce za ka wani abu wanda yake da Allah zai karbe ka a wannan wannan babu saboda haka yan uwa kamata a fahimci wannan wannan za ta biya haƙƙin da yake tsakaninka da iyayenka wanda kai bisa kuskure kai ma baka sani ba ويسألونك عن ذي القرنين mun gama da maganar wato halin da annabi Musa ko ku za mu shiga kuma kissa askandar zulkarnain yace wa yasalunaka ay yahudawa suna tambayar ka ya rasulullah sallallahu alaihi suna tambayar ka an zulkarnain da zulkarnain ismuhu sunansa al-iskandar sunansa askandar walam yakun nabiyya ko ba annabi bane to wato suna tambayar ka ya me labarin su ne kissa sa waye shi قل سأتلو عليكم منه ذكرا ake to kul ka gaya musu ka ce sannu zan kistanta muku wato labarinsa nan gaba wato zan kistanta labarinsa gare ku إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا inna makanna lahu mu dai mun tabbatar da lahu gare shi al'ad a bayan kasa bisa su yi da sai da sauwaƙe masa tafiya fi hawa wato akan kasa wato ya zage kasa wa ake lahu min kulli shay'in sababa mun ba shi wato sababi min kulli shay'in da kowane abu hutabi ilaihi da ake bukatuwa zuwa gare shi a bayan baki gai to mun ba shi wato mun ba shi duk wato kafarki wanda zai sadar da shi ila muradihi zuwa ga wato nufinsa tabbacin da zai sadar da shi zuwa ga abin da yake nufi wanda abin da yake nufin zai yi fata ba فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تؤذب وإما أن تتخذ فيهم hausuna suke fata ba sai bi sababan ai salaka tsarikan ya haɗe hanya na hawar magribi kasarnin wato mafaɗar rana hatta iza balaga magribin shayin samsi har yayin da ya je wato mafaɗar rana ai mawuzi a gurubi ha gurin da wato ita rana take faɗuwa waje da hafi ya same ta ta gurubu wato tana faɗuwa fi ainihin a cikin wato marmaro hami'atin na wato laka na wato na yumbu za ta hamatu ma buce wato yumbu wa hiya tsini ita ce laka al-aswad wanda yake baki ko gurubu ha wato ita faduwar rana fil aina a ido wato wato fil aina a wannan kai marmaran to fi ra'ayil aini a wato a ganin ido ne eh wa illa idan ku ba haka ba fa hiya azam min ad-dunya wato ita ta ji wato duniya girma ma'ana wato muna ganin sai mu ce rana ta faɗi wato shi wato mahalli yake ce mana wato ai maganar wai a ce rana ta haɗu ko ta shiga wani abu wannan a ganin ido ne amma ita kanta ranar ai ta ninninka duniya wato girma in ka ce ta haɗi ai a nan ne ke ba ka ganta sannan wasu ma a can inda ta tafi sannan su kuma ta ɓullo musu ma to ina ta haɗu ta je eh kaga wata- ba za ka ce ta haɗu wato a ganin ido ne ake cewa gurubu shamsi wato rana ta ɓuya ta faku ba za ka ganta ba amma sanda kai baka ganta ba a nan ku ta bayyana a can wani guri kuma ana ganin ta eh lokacin da nan kai rana ta faɗi ta shiga magariba to shi da sannan kuma wani wurin ma can sannan ta bullo sannan ta tashi to kamar yadda wato malaman hai'a malaman hai'a suke faɗa rana to da wata da kuma duniya kowannen su juyawa yake ita rana ita duniya suka ce tana juyawa awa 24 shi kuma wata yana juyawa a kwana 28 29 wani ruwayan ma 28 kamar yadda shi su yake gaya mana kwanakin baya a wajen maganar wahon da jiji ala sansa da ya'an wani kamar nuna wani ƙaddar hu manazil ta alamu adadin sinin wani hisab to ita kuma rana ta tana juyawa a kan kanta a cikin kwana 360 juyawar rana a kwana 360 shine yake baka fasalai ka samu wato fasalin damuna ka samu fasalin wato kaka ka samu fasalin wato wato rani zuwa nan juyawar shi kuma wannan juyawar wata shine yake baka karshen wata kuma ya baka wato farkon wata ita kuma wato ita kuma duniya ita take jiya to kowanne akwai falasin da yake jiya eh wannan magana ce ta malaman falas idan suka wani za su iya mana bayani dalla dalla mu gani amma mu ba malaman falaki bane mu ba san kowa wannan bangaren ba eh amma dai abin da zai suke faɗa kenan to saboda haka yadda wato take ake cewa ta faɗi ba fa magana ce kawai rana ta faɗi ba kawai ta fuku ne daga idan mutane eh ta fuku ba a ganin ta an fahimta ko eh yace wa wajada wa wajada inda ha qauma to shi zulkarnai da Iskandar to ya fi samu wasu mutane wato inda ha a wajen wato na faduwar ranar wato ya samu wasu mutane wanda suke kafirai mu kuma sai muka ce ya kai zulkarnai ne muka ga masa ilhama ce ba wai wahayi ba ilhama ce imma an tu'azziba imma kai azaba ga wayannan mutanen da ka samu bil qatl da kisa wa imma an tasahi bihim husna ko kuma kai riko da kyakkyawa fihi a cikin su bil asr da riba cewa domin in baka kashe su baka kakkama su ai ka kyautata musu kama a ribacin mutum ai yafi a ce an kashe shi قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا أنا سيوا سيتي أما من ظلم أما من يزالن في بشرك بشركه ترى وأن الله سنزاني مثل عذابا أي mu kashe shi sannan a mai da shi zuwa ga ubangijinsa ya masa azaba azaba wacce take wato a baki azaba mai tsanani kuma za mu azabtar da shi a lahira ma'ana idan ya je lahira Allah ba zai kyale shi sakamakon wannan shirku nasa Allah ya jefa shi cikin wutar jahannama saboda haka babu abin da Allah baya gafarta abin da shirku shi kuma abin da duk kai Allah zai gafarta maka amma da shari'an tuba shari'an tuba in tsakaninka da Allah ne kamar yadda muka fara jiya guda uku ne idan kai da tsakaninka da wani bawan Allah ne kuma guda hudu guda uku nan na farko laifin da kake wa ubangiji ka ciri daga laifin a lokacin ka zama ka daina kar ka ce kana tuba kuma a lokacin kana aikata laifi a sai ka bar laifin shi ne na farko na biyu kuma kai nadama na uku kuma kai niyya cewa ba za ka kuma yi ba to shine sharɗe guda uku idan kuma haƙƙin wani yana nan a kanka ne kai tuba to shine na hudu shine ka zama kawai masa da haƙƙin Allah ya sa mu dace ina ganin tsaya a nan to aka duka na kuma ga bakin mu mu gaisa da su ai ga wani rabin da ba shugaban kasa shawara dama ya zo ta ajiya kwanaki kuma ga babban bakon mu gwamnan jihar Sokoto dama dan uwa ne kuma duk shekara da shi muke zikirin juma'a a nan gidan sarki kuma dama muna da labarin tun rasuwa halifa sun yi alkawari za su zo dama shi wani rabar kawo su ya zo kuma shi ma muna labari zai zo ta'aziyya nan da duk jama'a halifa ce kuma wannan rashi ba mu kaɗai aka yi ba dukkan mu kuma abin a zo a yi muku ta'aziyya ne saboda haka mun muna godiya Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kamar yadda khalifa dr bashir ya yi jawabi mun zo ne don mu gabatar da ta'aziyar mu ta wani rashin uba jagora shugaba da muka yi Allah ya yi mishi rahama Allah ya gafarta mishi Allah ya sa ya huta ayyukan shi na alkhairi Allah ya saka mishi da alkhairi kurakurai a cikin rayuwa Allah ya sa ya mishi ya gafarta mu da ya bari Allah ya mana jagora ya samu gama lafiya zuri'a da iyali ya bari kuma Allah ya ishe su Allah ya ishe mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
alhamdulillah Allah ya saka da alheri to kun ga ƴan uwantaka ta dan Allah kenan mun so da na mun san za a zo ai kun ga ba haka za mu ba wajen ba da sai mun yi kare mun ajiye kujera to amma saboda ƴan uwantaka ta Allah kaga nan ba a sufa ba to ya ajiye maganar gwamna bai zo da jiniya ba bai zo da komai ba ya zo ɗaya ne daga cikin ƴan uwa kuma ya zo ya samu ƴan uwansa kuma a yau juna ta'aziyya shi ma mai masa ta'aziyya eh saboda wannan rashi da aka yi na kowa ne duk wani wanda yake musulmi wannan rashi ya shafe shi saboda halifa an rasa ilimi an rasa salaha an rasa mutumin kirki sun mu dai shekarun da muka zauna da halifa wato mun zauna da shi shekara yana shugabanci shekara arba'in da takwas amma mu dai a dai zahirin yadda muka sani to mu dai alhamdulillah sai dai mu gode wa Allah mun ga nau'i na adalci mun ga nau'i na kula mun ga nau'i na ilimi Allah ya saka masa da alheri kuma Allah ya saka muku da alheri da kuka zo nan Allah ya mai da ku gida lafiya Allah kuma ya kare ku Allah ya biya muku bukatun ku zahiran wa baɗinan eh Allah ya saka da alheri taimaka mana karatun Allah ya taimake su Allah ya jawo su ba da shugabannin na musulunci Allah ya taimake su Allah ya sa an rage cikin zuciyar su kan sa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya inganta su yamma Allah ya kai su lafiya zaɓi su lafiya lafiya su kananta mu Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu gaba lafiya tarin mu Allah ya shirye su Allah ya sarka su zuciyar su wanda ya zama zanen Allah ya ja masa wannan da abin da ya zame shi Allah ya yi masa yanzu ma gwamnan Sokoto su bi tambo Allah ya saka masa da Allah ya kare shi Allah ya ja masa bukata Allah ya zage shi gida lafiya da nasara cikin duk abin da ya shiga Allah ya sa masa nasara fatiha da salatu fatiha fatiha da salatul fatihi wa rahmatullahi wa barakatuh اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما سبق وما سبق ولا يا همة سيدنا اليوم
fatiha